بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin horewansa da nufatansa ya dawo da mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna uku ga watan Sha'aban hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 idan miladiya yau muna biyu ga watan biyu shekara ta 2025 mun da wannan majalisi mai albarka a wannan cibiya ta markazu abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun littafin mufsidatul qulub littafi da ke magana akan cututtuka miyagu masu kama zukata wanda idan suka riga suka kama zuciya za su gurɓata zuciya za su wanzar da mummunan mu'amala da mummunan zamantakewa za ta kai ga mutum ya mummunan ƙarshe kuma isa zuwa ga mummunan makoma Allah ka tsare mu muna nan a littafi na biyu wanda ke magana akan aljidal a wancan zama da muka yi mun ji yadda alkur'ani mai girma ko kuma mun ji ma'anan aljidal fil qur'an idan aka ce jayayya a cikin alkur'ani mai girma mai ake nufi to yau inda za mu tashi shi ne inda malam ke cewa aljadalu taba'un murakkabun fil insan jayayya ɗabi'a ce wacce aka cakuɗa ta da halittar ɗan adam da haka duk ɗan adam yana da wannan muguwar ɗabi'a duk ɗan adam yana da wannan muguwar ɗabi'a to tun kafin mu je da nisa yana da kyau mu fahimci wannan ba lafisi ba ne aka ba bawa domin ya ɗora yin jayayya a baya can mun ji kaɗan daga cikin matsalolin da aljadal da almira suke haifarwa a addini da kuma rayuwar ɗan adam to wannan ba lafisi ba ne cewa yanzu an cakuɗa halittanka da ɗabi'an aljadal idan wannan zai gaya maka wani abu to zai gaya maka ne cewa kana da aiki babba a gabanka wanda sai ka yi da gaske ka yaƙi wannan ɗabi'a har ka rikidar da ita ka musuluntar da ita ka warke daga wannan muguwar cuta ba aljadal kadai ba akwai waɗansu cututtuka miyagu wanda ƙur'ani ya gaya mana cewa da su aka halicci ɗan adam kamar wakul insanu ajula an halicci mutum ajul me ma'ana ajul mai gaggawa da garaji haka aka halicci ɗan adam to amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana al'ajala mina shaitan wannan gaggawan da aka halicci dan adam da ita to daga shaitan take daga shaitan take to yanzu wannan lafisi ne domin an an halicce ka tare da jayayya sai kuma ka dora kai ta jayayya to jayayya ita ma daga shaitan ne irin yadda ya wajaba ka nisanci jayayya abin nan ka nisanci gaggawa to haka nan ya wajaba ka nisanci jayayya a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kowane mutum yana da qarin yana da qarin me ma'anan qarin shine wani shedani dake ingiza shi zuwa ga banna yana kuma da mala'ika a gefe guda wanda ke kiran shi zuwa ga aikin alkhairi shine har annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada bayanin cewa amma shi karin din shi ya musulunta don haka mala'ikan da ke tare da shi yana kiran shi ne zuwa ga alkhairi karin din da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana kiran annabi ne zuwa ga aikin alkhairi da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da mai ingizo shi ya sabo to amma duk mu bayi gabaki ɗaya kowa yana da karin mai ingiza shi zuwa ga sabo kuma haka nan Allah ya ga dama ya halicci dan adam akan wannan tsarin to yanzu wannan lasisi ne kaje kai taban naka shi aito Allah ya karga kaddara mun kare lasisi ne ba lasisi bane ana dai son a nuna maka ne sai kayi da gaske ka yaƙi zuciyanka ka yaƙi shedaninka sannan zaka iya tsayuwa akan tafarki madidici to shine nan male kawo mana wannan gaba ya ce aljadalu taba'un murakkabun fil insan jayayya wata irin ɗabi'a ce wacce take da ita aka cakuɗa halittar ɗan adam ya ce innal jadala taba'un murakkabun fil insan ya ce kaga ita jayayya ɗabi'a ce wacce take cakuɗe da halittar ɗan adam fa huwa kafirul jadal kafirul mira' dan adam yana da matsanancin jayayya yana da kuma matsanancin musu dan adam akwai musu akwai kuma jayayya qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwa yana cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadala duk cikin halittu dan adam shi yake kowane halitta jayayya shine wannan wa kana al-insan lalle mutun ya kasance aksara shay'in ay aksara makhluqat jadalan shi yake kowace halitta jayayya da musu dan adam kana gaya mishi abin da zai amfane shi yana musu yana jayayya yana sa'insa da kai kana nuna masa abin da zai cutar da shi yana musu yana jayayya yana sa'insa da kai shi dai dan adam mai yawan jayayya ne babu wata halitta cikin halittun Allah wacce ta kai ɗan adam jayayya mala ce ai aksaru shay'in mira'an wa khusumatan shi yafi kowane irin abu jayayya da musu shi ɗan adam la yunibu li haqqin sam ɗan adam baya son ya rika karkata zuwa ga gaskiya ko ga gaskiya ƙarara amma sai ya rika jin wani abu a cikin zuciyar shi na gaya mishi cewa ya saba ma wannan gaskiya ka faɗi ka zamana ka ce ka zamana ka nuna ka zamana ka kafa hujja da ka zamana me yasa wai kawai shi bai san ne bugu ɗaya a ce ga gaskiya ce to na karɓa wannan muguwar ɗabi'a ce ta ɗan adam wala yanzajiru li mau'iza haka nan kuma baya tsorata idan aka yi mishi wa'azi sai ya nemo ma kanshi ƙofofin hanzari duk wanda ya kaza zai kaza sai fasan to ai banda ni ai banda ni to ai ba a ce kaza ba ai kaza aka ce ni kuma ai kaza ne sai ya lalubo ma kanshi ƙofofi da zai ba kanshi hanzari abin da sabon annabi sallama suka kasa yaddan ma kansu na hanzari shi mutumin yanzu zai iya yaddan ma kansa wanda imani bai huda shi ba zai iya damma kansa sai ba kanshi kofofi na uzuri daidai lokacin da ya ci kuma abin da ya wajaba a kanshi shine ya fada da zuciyarsa ya yaki shedan duk lokacin da gaskiya ta bayyana ya miƙa mata wuya ya jawo zuwa gare ta to gobe inda wani sauki sai ya ga saukin amma kafin ya gane da sauki sai ya ɗora jayayya da musu tukuna wannan musun ko dai ya yi da shi da abokin musu ko kuma ya yi da shi da zuciyarsa zuciyarsa ce ta saƙa masa waɗansu abubuwa waɗanda yake cin karo ne da abin da aka karanta mishi na gaskiya cin karo ne da wa'azin da aka yi masa na gaskiya sai ta buɗo ma kansa ƙofofin yi hanzari ƙofofin uzuri ƙofofin uzuri to ai ma ba kaza bane to ai ma ba kaza ne to ai ma Allahu gafurur rahim ne to ai ma kaza ne to ai ma kaza ne sai ta bude maka shi ƙofan hanzari malai ce to haka dan adam yake kuma hakan yake ina dalili malai ce ga wani hadisi da zai kawo mana ya gaya maka cewa dan adam an gina shi akan jayayya ne har akan abin da zai amfane shi sai dai wanda Allah ya ce muke shi ya sanya imani tsoron Allah shi ya ƙone wannan gurɓatacciyar zuciyar wacce take haifar da musu da jayayya to idan ta ƙone ta babbake ta ƙone ƙurmus to sai ga ɗan adam bugu ɗaya yana sallama ma gaskiya da aka fafutukan imani yanzu shine ke gabanmu bari ka ji yadda manyan mutane suka kwashe da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يقول لله سيدنا علي رضي الله عنه da Fatima matarsa kenan ko ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani dare daga cikin darare manzon Allah ya kwankwasa musu kofa Annabi sallallahu ya kai musu ziyara a gidansu ya kwankwasa musu kofa da daddare faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai ya ce ala tusalliyani shin ba za ku tashi ku yi sallah ba kaga manzan Allah ya je gidan ne kawai domin ya ga yadda ake gudanar da dare a gidan ya ga shin suna tashi suna qiyamul layl ko ba sa yi shine abin da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yana kwankwasa kofan sun buɗe ya shiga abin da ya gaya musu ala tusalliyani ba za ku tashi ku yi sallah ba ku biyu fa qultu ya rasulullahi sai sayyidina ali ya kada baki ya ce ya manzon Allah anfusuna bi yadillahi rayukan mu suna hannun Allah ne fa fa idza sha'a an yab'athana ba'athana idan Allah ya ga dama ya nufin za mu tashi mu sallah sai mu tashi mu sallah ha kawai ala tusalliyani ba za ku tashi ku yi sallah ba sai su ce ka tunatar da mu Allah ya saka da alkhairi ba shikenan ba magana ta kare to sai ce a ai rayukan mu yana hannun Allah ne in Allah ya ga dama za mu tashi mu yi sallar zami in Allah ya kaddara mu yi sallar zami in bai kaddara ba zami ba kun ji hujjan da sayyidina Ali ya bada fansarafa hina qulna zalika sayyidina ali fa shi yake hakaito wannan hadisin shi yake ba da labarin yace to lokacin da na faɗi haka sai manzon Allah ya juya kawai lokacin da muka faɗi wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya walam yarji ilayya ilayya shay'an manzon Allah bai maida min da magana ba ai annabi baya jayayya ya umurce su da sallan dare alkhairi ne ko sharri shi kuma sai ya kawo wani hanzari ya kafa hujja da wata kaddara wacce take bai kamata ya kafa hujja da ita ba kun gani ya kafa hujja da kaddaran da bai kamata ya kafa hujja da ita ba ha kowa ya san kaddaran Allah amma ba ko da yaushe kake karban kaddaran nan ba idan wani ya zo ya dubi ka wani ka ce na'am yana daga hannu sai yanke ka da mari ka rike kai gurin ya ku kumbura ka zo za ka rama ce to kaddaran Allah ne kaddaran Allah ne kai ma haka za ka yanke shi da mari ka ce to kaddara ta biyu ko ba haka bane ɗaya da ɗaya kenan duka kaddarori ne guda biyu idan da mutum ka gan shi da fetur zai babbaka maka gida yi magana kai magana ce ai kaddaran Allah ne ai ba za ka yi da wannan kaddaran ba ko za ka yi da ita to kaga kaddaran kowa san kaddara ce amma akwai inda ba a kafa hujja da kaddara to shine sai kafa hujja da kaddara anan cewa ai rayukan mu suna hannun Allah in Allah ya ga dama mu tashi mu sallah sai mu tashi mu sallah in kuma bai ga dama ba fa fa za mu tashi ba ko mun so mu tashi kuma gaskiya ne amma bai kamata ya kafa hujja ba da ita anan ba sai dai kawai godiya akan an tunatar da da shi kawai ya tashi ya sallah shi kenan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya lokacin da muka faɗi wannan wala yarja ilayya sha'an annabi bai maida mun da wata magana ba ai lam yurda alihi wato bai mishi raddi ba bai mishi wata magana ce ai kaza ai kaza ba kawai lokacin da ya faɗi wannan kawai sai annabi ya juya ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa muwallin lokacin da ya juya baya zai tafi ya daribu fakidahu yana dukan cinyansa haka ina dukan cinyarsa wa huwa yaqulu yana fadin wa kana al-insanu akthara shay'in jadala kai dan adam shi fi kowace halittar Allah jayayya to kaga wannan babban mutum ne fa irin sayyidina ali wanda ya kwankwadi imani ya taso a gidan annabi tare da matarsa yar annabi duk abin da take ake sha na na nagarta ta sha da imani amma haɗin gwiwa fa suka yi suka yi wannan magana haɗin gwiwa suka yi mana da sayyidina ali ah baka ji shi kanshi sayyidina ali ya ce fansarafa hina qulna zalika lokacin da muka faɗi wannan amma dai waye oga ai shine oga ko shine mai gida amma haɗin gwiwa ne haɗin gwiwa ne ra'ayinta kenan ra'ayin shi kenan shine sai manzon Allah ya karanta wannan aya wa kana al-insanu akthara shay'in jadala kajin da ɗan adam ke musu akan abin da zai amfani shi kila an gani ya'ani ta'ajjuban min sur'ati jawabihi bi ma'ana wato manzon Allah yayi mamakin irin yadda nan da nan kwakwalwarsa ta saka mishi wannan amsa yin nan da nan yadda kwakwalwar shi ta saka mishi wannan amsa ah ba za ku tashi ku yi sallah ba ya ce wallahi manzon Allah bacci ne ya kwashe mu ta kaga ba da hankali wallahi gajiya ce mun dan bari ne tukuna sai nan da karfe uku ai kaga duka hujjoji ne a'a sai ya kawo ta magana nan da nan ta kaddara wacce za ta yi yanke wannan magana ai rayukan mu na hannun Allah in Allah ya kaddara mu tashi za mu tashi in bai kaddara mu tashi ba ba za mu tashi ba to sai annabi abin ya bashi al'ajabi wa adami muwafaqatihi lahu da irin yadda ya ƙi yadda ya karɓi wannan hasken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi alal i'tizari bi hadha ya kafa hujja da wancan hujjan wali hadha daraba fakhirahu saboda wannan ne sai manzon Allah ya bubbuga cinyansa malamai suka ce ashe idan abu ya baka al'ajabi kana iya buga cinyanka haka irin da yanda ka san mu abu akan tafa ko in abi ya baka abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai mukan yi haka to a gurin laraba su kuma in abu ya ba su al'ajabi sai mutum ya bai cinyansa haka to idan abu ya baka al'ajabi kana iya yin wannan saboda irin hujjan da ya bada to kaga yanzu wannan babban mutum ne amma kuma dubi yadda aka haskaka mishi ga wata gaskiya amma wannan ɗabi'ar da aka halicce shi da ita nan da nan ta kewaye gangan jikin ala tusalliyani ba fa wai sentence uku ko hudu ko biyar bane ballantana a ce kafin a gama ya kamata ya tunani kawai ala tusalliyani sakan nau kenan sakan biyu uku nan da nan wannan kiran halittar da aka yi mishi ya fassara mishi amsan da zai bada saboda me saboda an halicci dan adam da jayayya to kaga sai fa mutun yayi da gaske malai cewa minan nasi mai yuhsinu fannal jadal aksara min ghairihi babu shakka mata a daga cikin mutane akwai wanda yake ya kware a wurin fannin jayayya sama da wani wani ya ci wani iya jayayya haka mutane Allah ya gina su wani ya ci wani iya jayayya wa in kana min nahiyati tab'i markuzan fil jami'i duk da kasancewan ku a babin halitta duk gabaki ɗaya mutane Allah ya cakuɗa halittan su da ɗabi'an jayayya amma kuma wani ya fi wani ƙwarewa gurin iya jayayya wani zaka ga ya ƙware gurin musu kai wani ko a unguwanku kana iya gani ko a gidanku wani sai a yi musu da shi na awa biyu wani ko ana ɗan fara musun aka yi kai aka komo aka yi komo minti hudu biyar shida sai ce ka je kai ka sani sai tafi abin shi wani kuma ya karanta jayayyan ma ya iya jayayyan yadda ake yin ta har a musulunci akwai fannin jayayya da yadda ake yi ana karantarwa duk da yake wannan jidali ne bil batil a bil haq ba bil batil ba ya ake jayayya da ahlul kitabi ya ake jayayya da masu miyagun aqidu kun gane duk malamai sun tattauna a kai har wani daga cikin magabata al'imamu abubakar al-khallal ɗaya daga cikin jigajigan malaman sunna ibnu taimiyya ya ambaci wannan a kansa a littafin ba a minhajus sunna ba ne ko a cikin aljawabi sahih ne liman baddala dinar masih ko a cikin dai wani daga cikin littattafansa ko a cikin aikata da asirat al-mustaqim ina tsammana cikin aikata ba ne shekul islam ibn taimiyya ya kawo labarin al'imamu abubakar al-khallal ya ce wata rana ya shiga gurin waɗansu kafirai gurin sarkin kirista gurin sarkin kirista to sarkin kiristan yana zaune a fada su kuma ka'ida duk wanda zai gaida sarkinsu sai ya rusuna masa sai ya rusuna duk wanda ya zo ga sarki a zaune tun a can zai rusuna ya sunkuya masa to shi kuma wannan ai shirka ne ai ba za ka yi ma wani ruku'u ba ballantana ta kai ga sujada sai Allah to da suka tabbatar sun gayyato wannan babban malami zai shigo sai suka ce to matsalin ita ce yanzu in muka bar shi to zai shiga gaban sarki ba tare da ya rusuna ma sarki ba mu kuma yanzu wannan abin kunya ne a wurinmu to ya za a yi sai suka ce to ni wata dabara mana ga inda sarki yake a zaune sai mu dan mu dan wani shamaki mu rufe nan mu rufe nan sai mu bar wata yar kofa karama kofan yar kofa yar haka wanda duk wanda zai shiga cikin ta sai ya su ya ya rusa na haka kila kun gane to kun ga yayin da yazo zai sun ku ya shigo kofan nan to a matsayin to ya rusa na masarki da ka so bukatan su ta biya haka kuma suka yi kenan sai suka je aka rufe nan aka rufe nan ga sarki yana zaune da kujeransa babba shi kuma da yake bayin Allah da haske daga Allah suke tafiya shi yasa kar kai jayayya da masoya Allah kai zaka fadi ko kana jayayya kaka yi da masoya Allah waliyan Allah akwai wadansu mutane na Allah ne su kuma kamar yadda nake bayani a har kullum ba a riga ake gane su ba ba a girman gida bane ba a motoci bane ba irin abin da suka taskace a cikin account ake gane waliyan Allah ba wani abu ne ke cikin zukatansu dangane da Allah sai Allah ya kaunace su suka ɗasa suna son Allah Allah yana son su so idan ka je ka toni irin waɗannan mutanen to ka tono Allah ka tono Allah yau ko ko DPO ka je ka tone shi kaga da damuwa ballantana a ce ka je bari ka tono ka tono commandant kaga ana iya tada garin kuma ga baki da to ballantana wanda ya tono Allah to duk wanda ya tono waliyin Allah ya tone Allah shi yasa a wancan hadisi yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da masoyina waliyina to ya shelanta min ne cewa kawai zamu yaki da haka wanda ya faɗa da masoyin Allah waliyin Allah to ya gaya ma Allah ne Allah ka shirya za mu yi yaƙi saboda tsaban ƙarfin hali to masoya Allah suna tafiya da haske daga Allah to shi kenan lokacin da al'imam ya shigo gurin waɗannan kiristoci yana shigowa ya ga wannan ‘yar ƙofan sai ya gane abin da aka shirya suna son ne sai ya risana mu sarkin su karhan aw tsawan to bayan Allah kenan shi yasa ake so mutum ka zama kana da wayo kada ka zama shashasha nukan ta faɗi cewa ikhlasi kadai bai isa ba sai an hada da wayo kada ka zama ko aini ni tsakanina da Allah nake yi dan haka kai kwakwalwanka ba ta caji duk wanda ya zo maka ya ce da Allah ya zo kai ma ka yadda ina ba yin wannan ai ka zama kwakwalonka kafin mutum ya gama bayani ka gane inda yake so ya je sai dai kawai ka sa kawaici ko kunya ko wani abu mai kama da haka kawai ka kau da al'amarin gefe guda amma ba wai dun baka gane ba ba wai din baka san inda yake son ya je ba to haka ya kamata musulmi ya zama to lokacin da al'imam ya zo da ya ga wannan sai ya zo ya tako ya tako ya tako daidai da ya zo bakin kofan sai ya juya bayan shi sai ya shigo ta baya sai ya ƙara ƙasƙantar da sarkin ah da sun bari zai shigo ta gaba ne to yanzu duburin shi ne ta fara fuskantar sarki kun gane batun sai ya ƙara masarkin ƙasƙanci da walaƙanci sai wannan abu ya dame su ba nan ne mahallin shaɗi na ba da ya shigo da suka ji zafin wannan sai suke ce mishi to ai kai matsalanku ku musulmi sai za su zage shi za su kafa mishi hujja da wani abu a cikin musulunci sai ce ku matsalin ku ku musulmi suka gaya masa matan annabin kuma an zarge ta tayi zina abin da yan shi'a suke faɗi akan nana Aisha kaga ai zagi ne wannan to da yake malamai na Allah da haske daga Allah suke tafiya sai ya ce musu eh mataye katangagu guda biyu ne aka zarge su sun yi zina ya ce da nana aisha da nana maryam ya ce sai dai abin ban al'ajabi ita nana aisha ko ciki ba a ganta da shi ba ballanta na ɗa ita kuma nana maryamu sai ga ta da ɗa to kakakara kaka sai aka fara to ai wannan kazafi ne aka yi mata ai wannan ɗan nata daga Allah ne ai wannan shikenan ya basu suka yi kidan suka yi rawansu da wannan ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fitar da ka'idan cewa in za ka yi munazara ko mujadala da wani mutum wanda yana da aibi yana da alkhairi kai ma kana da naka aibin kana da naka alkhairin to kar ka yadda ya dora maka wahala kai ta kare kanka idan ya zarge ka da abu daya kar ka bata ma kanka lokaci gurin kare kanka dauko ka turo mishi wata matsala gingime ne da take cikin tafiyarsa sai ka wurga mishi idan ya himmatu yana ta kare kanshi anan kai kuma za ka kai ta kama shi yau to nan ka ce kaza me yasa ka ce kaza a to aika shi kenan sai ka wahal da shi ka tashi wannan ka'ida ce a cikin babin jayayya ila an gane ka'ida ce a cikin babin jayayya wai na kawo ne sai saboda mu gane cewa babu shakka malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan yadda ake jayayya wanda yake idan aka yi ta jayayyan za ta zama addini kuma kwalliyanta zai biya kudin sabulu za mu ji sharɗan yin jayayyan da kuma irin yadda ake yi a gabacin insha Allah ta'ala to shi dai nan mala abin da yake cewa yace waɗansu mutane sun ƙware sosai gurin iya jayayya duk da ko kasancewar jayayyan nan Allah ya gina halittan ɗan adam gabaki ɗaya akan jayayya ba ɗan adam ɗin da babu halittan jayayya a tare da shi sai dai wani ya fi wani ƙwarewa ila an fahimci maganin da kyau cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore musu iya jayayya domin su tabbatar da gaskiya idan ka samu shekul islam ibnu taimiyya to ka rufe kofa farkonta da ta shi yasa ibnu taimiyya malaman da suka yi zamani da shi cikin masoya da makiya sun tabbatar da cewa idanunsu bai taba ganin mutum kamar ibnu taimiyya ba wato ibnu taimiyya wani irin so ne na alkhairi Allah ya ma al'umman musulmi sai da Allah subhanahu wata'ala ya bari dukkan miyagun aqidu sun bayyana usul din miyagun aqidu shi'a ta bayyana khawari sun bayyana mu'tazila sun bayyana murji'a sun bayyana ash'a'ira sun bayyana duk wa'annan tarkacen miyagun aqidun duk sun gama bayyana sun gama kawo hujjojinsu su kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to idan ya dauki abu yana jayayya akai sai ka gamsu kana tsaka warke daga dukkan wata damuwa ta Ibn Taymiyyah bayanansa suna kan gaskiya kaga akan haka yi littafin Minhajus Sunnatun Nabawiyya fi naqd kalam Shi'at al-Qadariyya wanda asali ai Ibn al-Mutahhir al-Hilli dan Shi'a ne shi ya rubuta littafin lokacin da wani sarki a zamaninsu ya saki matansa saki uku a kalma ɗaya kun sa akwai ahlus sunna da suka tafi akan cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne akwai kuma cikin addinin shi'a saki uku a kalma ɗaya bai ma yi ba sakin to lokacin da shi sarkin ya saki matarsa saki uku ya bi mazhabobi guda hudu duka yana neman a bashi fatawa ya za a iya dawo da matarsa aka ce ina ai ta riga ta tafi ta riga ta tafi sai wani bafadin shi ya ce akwai wani malamin shi'a me zai hana aje a yi mishi fatawa sai aka ce to aje a yi masa fatawa da aka yi masa fatawa sai ce to ai sakin ma bai yi ba da haka sarki matanka tana nan ɗari bisa ɗari ba abin da ya girgiza auren ku to da sarkin ya ji daɗi shine sai ya ce kai wannan babban malami ne irin fatoyin ku muke nima zo kusa da ni kana cikin malaman fada kuma ka rubuta min wani littafi wanda zan rika samun fatoyi na addini a ciki to shine sai ya rubuta mishi minhajul karama fi ma'rifatil imama a cikin wannan littafi ya kace-kace da sahabban annabi sallallahu alaihi sallama ya aibanta su ya tozarta su duk ta irin kofan da ya samu dama to shine wannan littafi sai ya zama fitina ga ahlus sunna na wannan zamani aka ce to yanzu ya za a yi a yi mishi raddi waɗansu suka ce kai mu cire hasada mu cire komai kawai a kai mu wannan yaron ibnu taymiya shi kadai zai iya wannan aiki da aka kai mishi littafi min hajjil karama littafi min hajjil karama ai bai wuce nan ba haka littafi ne bai wuce shafi tamanin ba ko wani abu mai kama da haka da aka kai ma ibnu taymiya dan dudduba duba duba sha an dai masa raddi ko aka ce to kaji dalilin da yasa aka zo maka da wannan bayani to shine sai ya rubuta littafi min hajjil sunnatin nabawiyya sai da ya mujalladi tara yana ɗaukan ɗaya bayan ɗaya na zancen wannan ɗan shi'an yana warwarewa filla filla dalla dalla littafin ne Profesa Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu ke karantarwa amma muktasar ɗin muktasar akwai cikin malaman mu a Jami'a Islamiyya ya ɗauka yayi yayi ikhtisarin ta cikin mujalladi ɗaya ko mujalladi biyu to shine Profesa Abubakar Birnin Kudu yake karantarwa yanzu haka to haka nan kuma ibnu taymiya yau littafi daf'u ta'arud al-aql wa naql akan philosophers masu ilmul kalam wanda su hankali ne kawai ke tantance musu ba nasi ba sai da littafi mujalladi 11 akan rabi gare su yayi raddi akan bakari waɗansu masu miyagun aƙidu haka nan dai yayi rudud kwarai da gaske har kirista sai da ya musu raddi shi ne littafin da na faɗi ɗazu menene ce sunan shi al menene ce sunan shi wanda ya muke rasta raddi aljawabu sahih liman baddala dinal masih ya yi raddi raddi in ka karanta wannan littafin sai ka gamsu cewa kirista suna kan bata duk iya yadda kake ba da hanzari sai ka da cewa batattu ne to haka nan yana da littattafai akan haka to haka nan kuma dalibin shi dalibin sa ibnu qayyim shi ma yana da irin waɗannan littattafai din waɗanda yake rududi ne akan waɗansu ƙungiyoyi na bid'a ƙungiyoyi na bata to Allah ya hore masa wannan yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya taimaki al'umman musulmi da shi so kuma al'umman musulmi suna da buƙatuwan ƙwararre gurin iya jayayya yanzu dubi irin yadda zakir naik ce jayayya da kafirai suna musulunta to ai muna da bukatun irin wannan ka gane salon salon yadda ake jayayya domin ka goyi bayan gaskiya ka bata ƙarya to muna da bukatun irin wannan to shi yasa shi na malin yana ce maka ne lalle waɗansu mutane sun fi waɗansu ƙwarewa gurin iya jayayya duk da kasancen ko jayayya a cikin ɗabi'an ɗan adam ko da musu ne yau da kullum kawai dai ana kiranta jayayya lakin ya tafawatu fihi albashar amma mutane suna da bambanci waɗansu sun fi wasu waɗansu sun fi waɗansu waɗansu sun fi wasu wa qad qala ta'ala anil kuffari Allah subhanahu wata'ala ya faɗi akan kafirai lamma ba'atha ilaihim muhammadan sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya aika musu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda Allah ce fa inna ma yassarnahu bil lisani haqiqa mun sawwake wannan alqur'ani mai girma da harshenka harshenka na larabci harshe mai cike da hikima da fasaha da asancin magana harshen da yake babu rufa rufa ba zai yiwu a dubi mace a ce yu namiji yu ku ɗari yu kai ɗaya yu yu yu yu kenan amma harshe nagartacce da ya tantance komi ya fayyace komi ya aje komi a mahallinsa to shine Allah ce to mun sawwake maka shi a harshenka na larabci muka sawwake maka lafazzan muka sawwake maka ma'anonin duk Allah ya sawwake ma annabi sallallahu alaihi wasallama domin me litubashshira bihil muttaqina domin ka yi bishara ga masu tsoron Allah za su dace da gidan aljanna watun zira bihi qauman ludda kuma kai amfani da wannan qur'ani da muka sauke shi a harshen ka ka tsoratar da mutane qauman waɗansu irin mutane luddan masu matsanancin jayayya shine malin yace ahlu ludadin wa jadalin bil batil waɗanda sun kware gurin jayayya da sa'insa a cikin ƙarya shine ahlu ludad wato masu jayayyan tsiya wajadal da jayayya bil batil amma akan ƙarya sun san ƙarya ne ai ta jayayya la yaqbaluna al haqq ba sa karban gaskiya to kaga Allah ya tabbatar cewa kafirai in jayayya ne wa qala ta'ala an ahli al batil haka nan Allah ya ƙara faɗa mana akan al'amarin mabannata yace balhum qaumun khasimun yace kai wa'annan dai mutane wato waɗansu irin mutane ne khasimun masu tsananin jayayya ashadda'u fil mukhasama wato suna da tsanani gurin iya kusuma mutane ne masu kusuma kwarai da gaske wa min al adilla ala anna ba'd an nas uqiya jadalan akthara min ba'd daga cikin dalilai da ke nuna maka cewa waɗansu mutane an ba su iya jayayya sama da wasu hadithu ka'ab bin malik radiyallahu anhu حين تخلف عن تبوك شيني حديث حديث ne mai tsawo kamar da kowa sani hadisin Ka'ab bin Malik lokacin da yake zuwa yakin Uhud qala Ka'ab Ka'ab yake cewa lam atakhallaf an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati tabuk yace babu wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fita wacce na taɓa saɓawa ban fita ba sai dai yaƙin tabuka yaƙin tabuka ne kaɗai cikin yaƙe-yaƙe ban fita ba duk da a ci gaban hadisin ya ce sai kuma yaƙin badar wanda shi kuma yaƙin badar dama ba a zargi kowa akai ba tunda ba yaƙi ma za a fita ba zaɓi annabi ya bada za mu je mu tara karauka ne dukiyanmu da suka kwace mana suka bar shi a maka mu ko mu kwaci abin mu yanzu ko wani abu daga ciki yanzu da aka wanda ya ga zai je ji wanda ya ga ba za a shi kenan ya ce to banda yakin tabuka kowane yaki na ji amma na ce muku a cikin hadisin sai ya ce banda yakin bada shi kuma ba a zargi kowa a kai ba qala ka abin malik ka abin malik ya ci gaba da cewa bi ma'ana yana dan datso maka hadisin ne ba ya kawo maka shi da tsawon shi bane saboda hadisin yayi kusan shafi uku kaga ba zai a kawo shi duka ba sai ya ce falamma balagani annahu sallallahu alaihi wa sallama tawajjaha qafilan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a zo a fita yakin tabuk bai ɗauke ma kowa ba saboda za a yi wani irin tafiya ne tafiya na musamman duk yakin da annabi sallallahu zai fita sai ya sa an yi list wana wani daga anguwa kaza ga lamban wayan shi yil an gane adireshi kun gane duk yakin da annabi sallallahu zai fita sai ya sa an rubuta suna da adireshi shine yanzu nake ce muku a ce wana wani ga phone number sa wane wane anguwa kaza ga phone number to amma yakin tabuk saboda irin yawan waɗanda suka fita yakin tabuka ba iya yin wannan ba ɗaya kenan sannan na biyu duk yakin da annabi sallama zai ji illa warra da ghairiha sai yayi badda sawu badda kama idan yana son ya kai ma birom yaƙi ne jos kenan ko plateau state to sai ya ce musu zami hanyar abuja ne ila an gani to idan aka je can gurin jere sai a bi ta hanyar jeren nan sai a yanka sai a shigo ta kudancin kaduna nan sannan sai a tsallaka ta gurin fambego sai a wuce duk yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je strategy ne na yaki bai bayanin haƙiƙanin inda za a je warra bi ghairiha yakan ce musu to za mu nufi wuri kaza sai a nufi wurin in an je sannan sai a warki to amma a yakin tabuka saboda nisan wuri annabi karara ya gaya musu cewa tabuka za mu je na ce muku daga garin madina zuwa tabuka kilomita ɗari bakwai ne kilomita ɗari bakwai ka doshi fita daga ƙasar saudiya ga baki ɗaya ka tafi ƙasar rum to kaga ai wuri ne mai tsawo kwarai da gaske to sannan gashi kuma fi sa'atul usra lokacin ana cikin matsanancin wahala ga zafin rana gashi an shuka abinci a ƙasa ba a yi girbi ba kun sa lokacin abinci ya fi wahala ai abinci na ƙasa ba a yi girbi ba kuma ga tsananin zafin rana sa'atul usrati qur'ani ya kira shi annabi ya gaya mace kowa da kowa kawai ya fito aje yakin nan to shine aka fita yakin ba yakin nake so in bada labari ba to Ka'ab bin Malik ba shi da wani hanzari kawai sai ya ki fita yaki subhanallah sai ya ki fita yayi dai ta fadin irin yadda ya samu kai cikin damuwa da kunci ya ki fita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zuwa lokacin da yake cewa فلما بلغني أنه صلى الله عليه وسلم توجه قافلا حضرني همي yayin da aka bani labari cewa to manzon Allah fa ya gama yakin shi a Tabuka ga yanin ya fuskanto zai dawo yace sai bakin cikin duniyan nan ya lullube ni shine hadarani hammi bakin ciki ya lullube ni wa tafiqtu atazakkaru al-kadhib na dora ina ta kirfa wani irin ƙarya zan tafka ma annabi sallallahu alaihi wasallama wace irin ƙarya ya kamata in yi wa aqulu ina faɗi a cikin zuciyata bima za a kharuj min saqatihi gadan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo wata ƙarya zan yi in fita wasta'antu ala zalika bi kulli dhi ra'ayin bi kulli dhi ra'ayin min ahli yace ne ta neman taimakon masu hankali daga cikin mutanen gidana ne ta shawara da su me kuke ganin zan gaya ma annabi sallallahu alaihi sallama in fita daga fushinsa haka dai ake tayi ake tayi ake tayi falamma qila lokacin da aka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi sallama qad adalla qadiman aka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya wayi gari ya duru gari ya dawo sallallahu alaihi sallama karshen tuka tuka ne tuk yanzu da duk wata duk wani rufa rufa da waye duk yanzu ta kare annabin ya dawo ya ce za ha annil batil duk wani sharrin da ke mun yawo a cikin tunani kawai sai ya gushe da wani inkariya da wani mene duk sai ya gushe wa araftu anni lan akhruja minhu abadan bi shay'in fihi kadhib kawai zuciyata ta natsa ɗari bisa ɗari sha wallahi in dai da ƙarya ne a gaban annabi ba yadda za a yi fita a to wanda ke karɓan wahayi daga Allah don kai mishi ƙarya yanzu yanzu nan qur'ani ma sai sa koyi fallasa ka yace to fa ajma'tu sidqahu kawai sai na ni azama na tattara zuciyata kawai akan gaskiya da gaskiya gaskiya zan ma annabi ba wani boye boye ba rufa rufa faji'tuhu annabi sallama ya zo masallaci dama a cikin hadisin da ya bayani cewa idan annabi ya dawo daga tafiya masallaci yake fara zuwa ya je masallaci ya zauna yi nafila raka'a biyu sannan ya zauna a zo a yi mishi barka da zuwa tukuna ya ce to sai na tafi masallaci sai na samu annabi sallallahu alaihi wa sallama falamma sallamtu alaihi yayin da ne masa sallama tabassama tabassumal mughdab sai annabi ya wani irin murmushi murmushi na wanda ke cike da fushi sai kowa san irin wannan murmushin ko har dariya ma akwai dariyan fushi ko babu idan wanda ka fi ƙarfin shi kake sama da shi ya laifi yana iya zuwa gaishe ka dariyan fushi ne ya fusata ka to haka annabi sallallahu shi murmushi amma murmushi irin ne mai fushi sun maƙala sai ce ta'al dan shi da ya zo ɗin sai ya shiga cikin rububi sai ya zauna ɗan nesa nesa haka ya manzan Allah ya hanya an dai dawo lafiya Allah da ya karɓi wannan jihadi annabi da ina ina jinka ina kallon ka ne misali sai annabi ya ce ta'al zo nan ai ba nesa nesa zamu yi magana ba zo matso nan faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi sai na tako ina taka ina taka har na zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai annabi ya ce ma khallafaka me ya zaunar da kai a gida baka fita yaki tare da mu ba fa qultu sai na ce inni wallahi ya rasulullahi ya ce wallahi ya manzan Allah lallai ni din nan lau jalastu inda ghairika min ahli duniya idan da a gaban wani mutum ne a cikin mutanen duniya zan zauna in kara kaina la ra'aitu an sa'khruja min saqatihi bi uzri wallahi da na tabbatar da cewa ina da abin da zan bada na uzuri wanda sai na fitar da kaina daga zargin shi in gaban wani ne daga cikin talikai ba kai ba wallahi na san ina da daman da zan iya ba da hanzari wanda sai na fita daga cikin fushinsa wala qad u'titu jadalan nan ne muhalli shahid sai ka abu yace saboda Allah ya bani ko kuma an bani iya jayayya kun gane nan ne muhalli shahid ba kissan bane dan naga kuna ta lashe baki kuna ta san a kawo muku kissan to ba kissan bane ka je ka duba riyadu salihin babu sabari ina nan ya kawo wannan hadisin da tsawonsa shi ne ke cewa mazu'i shahid muhalli shahid dai shi ne o'o'itu jadalan inda ka'ab ya ce an bani wato iya ƙwarewa gurin iya jayayya ya ce ya'ani o'o'itu fasahatan an bani fasahan magana wa ƙuwata kalamin an bani wato ƙarfin kafa hujja in ne magana bi haifu akharuja min uhdata ma yunsabu ilayya min uhdati ma yunsabu ilayya ta yanda zan iya fitar da kaina daga duk wata matsalan da za a jibinta ni zuwa gare ta in dai in tsaya ne in kalmasa magana lallan kwasata kalmadaddiyan magana ta miƙe ta tafi sak to an bani irin wannan in na kuma yi din sai na fita daga dukkan uhdata ma yunsabu ilayya wato duk wata matsala da ake jibinta ni zuwa gare ta waɗansu ce a munafiki ne waɗansu ce a yayi kaza waɗansu ce kaza to wallahi in na zauna zan yi tantance bayanai sai kowa ya yadda da abin da zai faɗi saboda mene ya iya jayayya wa asallu nafsi kama tusallu sha'aratu min al-ajin kuma wallahi sai na fitar da kaina daga wannan matsalan kamar yadda ka san zaka ga gashi a cikin kullu ko kamu ka sa hannu si ba wata wahala ka fitar da wannan gashin idan za ka fitar da gashi cikin gari ko cikin kullu ko kamu da wata wahala to kamar yadda za ka sa hannu kawai ka fitar da shi wallahi Allah ya hore min iya magana da ƙarfin hujjan da in ne magana sai na fitar da kaina daga dukkan abin da wani zai sarge ni akai mahallin shahidai shine waɗansu mutane sun fi waɗansu ƙwarewa wurin iya jayayya to in ka ta zama domin ka tabbatar da gaskiya ka ruguza ƙarya ka gama dalla da ita in ka ta zama domin musun gaskiya ko kin karban gaskiya ko kuma ka gyara ƙarya to kaga a wannan lokaci kuma sai mu ce Allah wade wa ni ummi salamata zaujin nabi radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu sami'a qusumatan bi babi hujratihi nana ummu salama matan annabi sallallahu alaihi wa sallama take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji ana sa'insa ana jayayya a kusa da ɗakinsa a bakin ƙofar ɗakinsa fa kharaja ilaihim sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fito musu fa qala sai ya ce inna ma ana bashar to bari in gaya muku ya ku jama'a ku fa sani cewa ni mutum ne wa innahu ya'tini al-khasm kuma masu jayayya masu sa'insa sukan zo wurina falla Allah ba'adakum an yakuna ablaga min ba'din akwai yiwuwan ɗaya daga cikin su yafi ƙwarewa wurin iya magana sama da ɗaya fa ahsabu annahu sadaqa in kowanne daga cikin su ya faɗi tuhumansa da zarginsa to wanda ya ƙware wurin iya magana sai in zaton cewa shi ke da gaskiya fa aqdiya lahu bizalika sai in gina da abin da na ji din nan sai in yanke hukunci sai in ba shi gaskiya ko bai faruwa haka wannan ko a cikin yara ne wani yaro a gidanka wani ya kware gurin iya magana wani ya iya makircin ɗabi'a zai yi abu nan da nan ya shamur kawai shi ba shi bane ai juyin duniyan nan ya ce Allah ba shi bane har ma ya kakaba mu wani ya ce ai wane ne shi kuma wancan kila bai iya kare kanshi ba bai iya magana ba bai iya kazar kazar ba bai iya musu ba kai ne ko ba kai bane sai ya shamu ya ce to ni din ne ko ba a samu ana samu ko a zamanin an san ai an ma wani kazafi lokacin da wani ya je kama wata mata ya rungume ta ta yanka ihu kai ba har da ita sai da yi da ta ihu aka fafuro shi ya gudu an zo daidai wani sako shi ya gudu shi kuma wani ustazu ya zo wucewa kawai sai aka kama shi ya aka yi ya aka yi aka yi aka ce kai ne kai mu wannan matan fyaɗe ya ce to ajiya hakan wato mai yiwuwa abin ya dake zuciyarsa ni ni har kuma aka zarta mishi da hukuncin za a je a jefe shi to shi wanda ya laifin da ya ga ƙarfin imani irin na wancan an gama shirye-shirye kawai sai ya fito ce wallahi ba shi bane ni ne wallahi ni ne laifin nan ba shi bane ya kuma faɗi yadda abin ya faru da yadda abin ya faru da inda ya gudu sai kuma wannan ya bullo ila an gane sai aka saki wancan shi kuma annabi ya ce to ya yafe mai shi ma shi ma an yafe mai al-imam ibn qayyim ya kawo wannan a cikin ilamul muwaqqi'in inda shugaba ke iya yafe wata wani haƙi na Allah idan ya ga alamun tuba mai ƙarfi ila an gane batun da kyau so akan iya samun wannan wani bai iya magana ba sai wani ya cutar da shi shi ya laifi amma sai ya buya sai ya nuna ai wane ne shi kuma ya kasa kare kanshi to shine nan annabi ke magana cewa ɗaya daga waɗansu daga cikin ku za su zo suna jayayya amma wani ya fi wani iya magana ni kuma sai in la'akari da iya abin da na ji tunda ban san gaibu ba sai in yi hukunci in ce to wane kai kake da gaskiya kai za a ba kaza ko kai za a yi makaza ko kai za a yi makaza amma sai ya faɗo ta ƙa'ida faman qabaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda na zartar da hukunci na ɗauki haƙƙin musulmi na bashi bayan ba shi ya cancanta ba saboda kawai ya iya magana manzon Allah ya ce hiya qata'atun minan nari wallahi na yanka mishi yankin wuta ne na bashi kar ka kafa hujja da wai ka iya magana ka iya jayayya akwai baki waye waye waye duk wanda aka yanke hukunci aka kubutar da kai aka ce dan uwanka shike da laifi saboda kawai ka iya magana to manzon Allah ce wutan jahannama ne yanka na bashi fali akhudha aw falyatrukaha in yaga dama ya karbu tan nan in yaga dama ya batta menene mahallin shahid akwai yawan waɗansu mutane sun fi waɗansu mutane ƙwarewa gurin iya magana da iya jayayya malai cewa hadha tab'a kaga irin wannan ɗabi'a minal jadal na jayayya to ba ma wai a duniya kaɗai ba yastamirru fil insani ila yawmil qiyama har ranar tashin alkiyama sai dan adam ya rika jayayya dan adam hadari ne ba wai a duniya kawai ba jayayyan nan tana nan a ɗabi'ansa har ranar tashin alkiyama hatta ba'da ma taqumu sa'a har bayan tashin alkiyaman ma dan adam yana nan yana jayayya kamar yadda Allah ce yau mata ake kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar tashin alkiyama rana ce wacce kowace rai za ta zo tana jayayya don tunkuɗe makanta matsala shine tujadilu an nafsiha tana jayayya ne don ta tunkuɗe makanta matsala kowace rai za ta zo kawai nafsi nafsi kaina na sani kaina na sani ba ruwanta da ‘ya'ya ba ruwanta da mata ba ruwanta da iyaye duk ba ta iyaye ake yi ba ba ta ‘ya'ya ake yi ba ba ta abokai ake yi ba kawai ni dai kaina na sani to akan wannan mutum zai har ƙaryace ƙaryace kamar yadda malam zai kawo ta aya nan gaba har ƙarya mutum zai riƙa yi jayayya har tashin alƙiyama a gaban Allah duk da ko Allah shine mafi ilimin mafi ilimi ga baki ɗaya amma a gaban shi za a riƙa ƙarya ana jayayya ana yin ƙarya shi yasa kaman kai yanzu mai gaskiya idan aka kama wani in ya fara wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai jikin ka ya sanyi sai ka ce lalle ba shi yayi ba dan sanda ba zai taba yadda da wannan ba ko alƙali ba zai taba yadda da wannan ba ila an gane bincike shi zai kubuta akwai wani yaro da aka taba kama shi a masallaci ana zargin ana satan takalma wannan abin ya kai shekara kamar talatin da biyar ko talatin ana zargin ana satan takalma shi kenan sai a ranan da Allah zai tona masa asiri ɗaya daga cikin ‘yan uwa ya ɗan makar ya zo yana alola sai ga shi ya riga shi zuwa amma yana ta ne ta yana ta wani alola a hankali a hankali har shi wannan ya gama ya tashi ya bashi a gurin ana tashi aka ce ba takalmin wanda daga cikin ‘yan uwa malam kasim umar aka ce an ɗauke mishi takalmi a masallacin malam jile to ana nan ana nan aka gama sallah aka zo ana zargin to wane ne sai wancan ya ce ai mun ga wani na ga wani a wurin aka kira shi irin rantsuwan da ya yi babu yadda za a yi ka ce wannan ɗin nan ba shi ya ɗauki takalmin nan ba a shi ya ɗauki takalmin nan irin kalmomin rantsuwan da ya yi amma a lokacin nan wani ya ce wallahi in baka fito takalmin nan ba sai jikinka ya faffashe har muna ganin ya zarfafa amma zuwa an jima ba shi gashi yaro yana cewa to a tsaya a tsaya a tsaya a je a duba can a duba can a duba can sai ga takalma sun fita to to to haka suke jayayyen dan adam dan adam ya kure gurin iya jayayya zai yi a duniya kuma zai yi a gaban Allah to shine nake cewa yau mata ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha kawai nafsi nafsi ba ruwan shi da iyaye ba ruwan shi da kowa kawai shi da ya kubutar da kansa ma'anan wannan aitu khasim rai za ta zo tana jayayya wa tahtajju bima aslafat fi dunya tana kafa hujja ya Allah a duniya fa ni ne kaza ya Allah a duniya ne kaza a duniya ne kaza tana kididdigo abubuwan da ta yi na alkhairi wajen je ta kubuta a gaban Allah wato hajji an nafsiha tana jayayya don ta kubutar da kanta ita ba dai za ta yi da'i mata uku ba ba to ga babin bai kare ba kuma gashi lokacin yayi ina ga sai mu dakata a nan na so a ce mun gama babin gabaki daya to amma kuma gashi an ce lokacin yayi mu tsaya nan din kawai ai ba wani garaje ko ko ko da bukatun yin garaje sai mu bi a hankali insha Allah ta'ala sati mai zuwa ma rana ce inda ana rayi abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana abin da ake so da kai ka gane cewa wannan muguwar ɗabi'a ce tana nan a cikin jini da tsokan kowanne daga cikin mu amma ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi shedan ka yaƙi wannan cutan da ke tare da kai kar ka taɓa yadda wannan cutan ta halakar da kai kar ka taɓa yadda wannan cutan ta taɓar da kai kuma koya zami yanzu ana gaya maka wani abu zaka ji zuciyanka nan da nan ba za ta yadda ta karɓa ba to kana cewa zaka mai da martani in ka tana cewa to alhamdulillah shikenan shikenan in kai yau kai gobe kai jibi kai wata ɗaya wata biyu kana insha Allah ta'ala zai zama maka dabi'a an ce wani dattijo shi ba a jayayya da shi aka aurar da yarsa matan gida suka zo suka ce alhaji ya ce na'am mun dai ittifaki za a kai yarinya ne da la'asar ya ce ido na ganin ido Allah ya kai mu zuwa can an jima suka canza shawara suka zo suka ce to alhaji an fa canza shawara yanzu mun mai da shi za a kai ta ɗakin mijinta ne bayan isha'i ya ce asirinmu a rufe shi duk inda za a hudo shi dai ba za a jayayya da shi ba in sun ce da azhar ai da al'asar ido na gani in sun ce da daddare asirin mu a rufe to haka ya kamata wai mu zama haka ya kamata mu zama amma inda kaga gaskiya to ka tsaya kai da fata sai gaskiyar nan ta tabbata in ba za ka iya tabbatar da gaskiyar nan da karan kanka ba to lalle ka gaya ma wanda zai iya jayayya domin ya tabbatar da gaskiyar nan a nan ne kuma kaga inda tasirin lauyoyi nagartattu amintattu masu tsoron Allah ya taso kenan to ina ga sai mu dakata anan din abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah karfa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik